إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata sha biyu ga wata na rabi'u thani hijira shekara 438 wanda ya dace da goma ga wata na harko shekara 2017 muna insha Allah yau za mu yi darasi na 92 a wannan littafi alwajiz fi fike sunnatu wal kitab al-aziz darasi na 92 ko ce gomiya tara da biyu muna dai cikin sunnonin haji a darasinmu na ƙarshe mun tsaya kan sunna ta 21 duk da muna kan bayani akan matsala masala ta tsawafi inda muka yi bayani kayan shiga nan akwai masala guda wadda sati da ya gabata don kan tsawaita bin ɗauko ta ba tambaya ta biyu akan amsa ta biyu masa'alar jinsu istira jinsu istira na kaca zaman hutawa zama wanda ake yi a raka'a ta ɗaya ko ta uku na yanda wasu nawa wasu inkari in suka yi balle cewa tambayar matashi ai ba aiki ba ne na matashi na matashi tsaihi ne ko wanda ya kasa ne yake yi in wa masalar jinsu isra ina ne wannan zama da aiki a raka ta ɗaya in za a ta biyu da raka ta uku in za ta hudu mutum bayan kenan ya ƙare sujada guda biyu in zai meke ka hanya meke ɗan zama da yake komawa ya yi a kan ƙafa ta hagun shine zama hadisin istira wannan zama da yake yi wanda siffa ce ta iftirash kayan ya meki to wasu lalle an samu wasu masu nasu wannan magana cewa ya tsoho amma magana yan wada ke wani masala lalle akwai cikin magabata akwai suke kawo masalar a cikin halin gajiya manzan Allah ya yi cikin halin rauni da ma mu sani ba magana bace ba ta manzan Allah ko sahabi ba manzan Allah bane bace na idan in huta ne ba sahabai ba suka ce yayi dan yahuta asali cikin sahih bukhari akwai ruwa ta malik bin huwairis malik bin huwairis ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi in ya kasance a cikin wutirin sallar shi yace lam yanhat hatta sujalisa ma'ana ce in ya zamanto a wutiri ma'ana mara raka ta ɗaya ko ta uku yace bai mai ke watsaye sai ya dangalgal ya zamna tukon ya tashi wannan ruwa imam bukhari ya roto ta haka akwai na ga ruwa ta abu hamid ne ta abu hamid wanda ruwa da ya sahaɗin sahabin ruwa da yana cikin sunan arba kenan sunan cikin sunan abu dawud suna bi dawud da nasa'i tirmidhi bin majah da sauran wurare na sunna ruwa da ta zo a wannan wurare gaba daya wannan sahabi ya yi sallah a gaban sahabbai cikin jama'a iya koyawa jama'a kusan sahabbai sukan tashi ba lokacin sallah ba su siffanta imma arwalla ko sallah iya cikin sunna wanda haka manzo Allah yana yi haka tsaya kanta da mutane wannan sahabi ya tashi ya iya koya mutane sallah yadda manzo Allah yake sallah koya musu ne yake to a wannan koya musu da yake yi a wannan ruwayoyi suka zo da ya zo raka ta daya da ta wannan raka ta daya ta wuturi hede wannan jins istira hede yi ta wanda bayan manzo Allah wuce iya koya mutane yadda manzo Allah yake sallah sallallahu alaihi wasallam kenan da har manzo Allah ya yi ta dan wata bukata ko rashin lahiya ya za a koya mutane yadda manzo Allah yake sallah a haka bayan wata ruwa ta Malik bin Huris ya tabbatar da Annabi sallama in dai a wuturin sallah ne bai mekewa he ya koma ya zamna sai bayan haka wannan sahabi Abu Ubaid bayanin da sallar da yi kamar da albanin cikin tawon mun da yake kama sa'ala da ya ka samu sunna irin wannan wata samu jama'a da ya kare sallar a wajen akwai sahabai goma sahabi goma suke nan ban da shi da ya kawai suka ce haka manzo Allah ke sallah suka mai shaida haka yadda sallar da kai haka manzo Allah ke sallah kaga wannan ce kenan wannan sahabi ba shi kadai ba wannan sahaban sun yi shaida kan yadda ya sallar haka manzo Allah ke sallah zaka yanta ita kuma a sallar akwai jisi isra akwai zama da ake na jisi isra shine rabani ya kawo masa Allah malamai Allah gafarta musu suka yi maganar a wurin da su isra inda sunna ce tabbatatta da don suka sababin sallah da sun kawo ta shi albani ke cewa Allah gafarta mana manyan malamai in za a huskanci sunna da irin sunna in ta tabbata an tabbatar da wani sahabi ya kawo wani hadisi manzala ya kaza in za a ce he kowane sahabi ya kawo ya ce to za a ruce sunna da yawa wasu kawo hadisin musulun salata wadda annabi ke kowa mai sallah wanda bai sallah ba annabi ya kowa mai sallah a ciki bai kawo ta ba ya ce wannan ma haɗari ne malami da suna kawo na maganar wannan ya ce misali kamar da anan misali yan gargajiya ko an ce wanda su rike hannu suna kawo ta ruwa ta malaka ta musulun sala ga shi annabi ya kowa mai sallah ai bai rike hannu ba iya cikin hujja da suke kawo ta rashin rike hannu ai ko yan gargajiya ai masu rike musu suke suke hannu suna kawo na hadisan ya ce in za a ce dan a wata ruwaya sahabin bai ambata ba ya ce babu abin kenan matuƙa wani sahabi ya ga kuma tabbata yayi ya ce kenan maganar cewa dukkan duk malamin zai yi maganar ya ce dan bata zuwa ko ruwan hadisi a ce a barta ba sanna bace ba ce to haka za a tura sunna da yawa ya kama misali irin su rike dama dama dora dama kan hagu irin su atayya irin su azkar da yawa irin bude sallah duk wannan ba zo da kaskan sahabbai wasu sahabbai su kawo su suka ba kenan a ce dan wani sahabi ka ce ko ya kawo a tura wata sunna za ta bata ce wannan ba magana ba ta so ba ta gaskiyar magana da ya kawo manganu na cewa tabbacin a sunna kurin zama da isra sunna ce duk da cewa ba a ce wajibi ce ba in muka yi baka sallah ba sunna ce mustabba ta aikin sallah ba magana an yi ta ne saboda hutu ba don hutu aka yi ta ba sunna ce mutum wanda yayi sunna yayi kuma na sa mata imam malik bin imam ahmad bin hanbal daga baya duk da yayi magana da farko ya kawo ya tabbatar da wani ishara ta malik bin huwairus wanda ya ta kan wani ruwaya kan bai wani matsala ba wani matsala kan ta yace wanda yake da wannan hadisi ya tabbatar da maganar ta jinsu istara ga wanda yi ta ba a cewa wai ba suna bace ba ko sai wajen mutum sai ya zama tsoho ne kowa yana iya yinta idan ka tashi raka ta daya ko ta uku kafin ka meke ka dan zamna kan kawa ta hagun tukun ka tashi wannan iya daga cikin sunna kenan ba wani abin suka kan shi sai kenan inda za mu tashi darasin mu na 92 muna cikin sunonin sallah kenan a wancan lokaci karatun muna cikin bayanin ne lokaci ya zo ƙarshe masala ta 21 ko sunna ta 21 cikin sunonin aikin haji na maganar addu'a tsakanin wannan rukun limani zuwa hajar aswad cewa wannan wanda ya san abin wajen tawafi idan mutum ya kwana za shi wajen da aka shan nono ko wajen hajar aswad akwai sukurwa ta yamma ko ta daga ita sai zuwa wajen shan nono daga nan kenan magana da muke yi magana addu'a cikin tawafi cewa babu wata ruwaya wata tabbata wata kayyade ga addu'a da ake a tawafi na harko a tawafi na biyu na uku na biyar na bakwai haka an samu cikin na kace manasakar hajji ada za ka an rubuta addu'a ga addu'a da ake yi a tawafi na daya da ta biyu dukkan wani tsawafin kowace mai addu'a shi amma abin bai da alaka da sunna manzo Allah bai kayyade ba ta addu'a ta tawafin daya na biyu babu ita kama dodo mana ba mutane wahala maimakon a koya musu aikin haji su koyi aikin haji sai a taba mutum wahala wajen koyon addu'a ta tawafi ko ta sa'i babu kenan shine aka ce addu'ar da aka samu annabi ya ambace ta a cikin tawafi wannan ita ce rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita ce aka samu iyayinta duk lokacin da yayo kwana zaini hajar aswad tsakanin kun yamani zuwa wancan wuri anan yake yin ta iya rabbana atina fi zuwa karshe har ya zuwa wancan wuri anan yake yin ta kenan ba na ba wuri da aka ambaci addu'a kaza duk abin da kai yayi kana iya azkarikinka kana iya addu'o'inka kana iya komi kana cikin tawafi kana iya tayi duk abin da kai kana iya yi a cikin tawafi komi kana iya yi kai addu'o'inka kai ta azkarwa nan salati ba kai dai ba zikiri kaza duka a cikin daya ta daya har zuwa ta bakwai kuma a wannan wurin ne kurin aka kayyade addu'a kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke shine kenan wanda zamu tashi kenan a na yau cewa don da mai bayanin ana wani addu'a rabbana atina fi duniya hasana ya ubangijinmu ka ba mu a nan duniya ka mu kyakkyawar rayuwa ce kyakkyawa shine kyakkyawar rayuwa kan imani kyakkyawar rayuwa haka a lahira ka kare mana azaba ta wuta ya ce sai kenan za mu tashi salatu raka'ataini ba'da tawaf khalfal maqam ana son raka'a sallah raka'a biyu bayan ka kare tawafi kewaya bakwai kenan ana so ka yi raka'a biyu bayan ka kewa ɗakin Allah sau bakwai ka yi sallah raka'a biyu a bayan makamin Ibrahim duk wannan inda dama ne inda ba cunkoso yanzu abu ne mai wahala gaske cikin aikin haji ba ma wurin kun ba ma wurin makamin Ibrahim ba duka ma kusan ka'a ma iya da wahala ka samu wani sallah inda za ka samu ana so a yi sannan wani raka'a biyu a yi ta nan amma in babu wuri ko za a take maka wuya domin an zai ce ya taka maka wuya gaskiya an ga ce ka yanzu ya take maka wuya ya halaka ka kenan in ba dama shi dai bayan tawafi kewaya bakwai dukkan cikin ka'aba da musul haram kana iya damar kai wannan sallah raka'a biyu inda ka samu damar yin ta sunna ce sallah raka'a biyu bayan an yi tawafi kewaya bakwai yace shi ma wannan bayani da yayi na sallah raka'a biyu bayan tawafi li hadisi bin umar qal قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبد الله بن عمر ikibar labari cewa lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo makka da ya shigo ya yi tawafin ya kewaye daki shin albaita saba'an kewaya bakwai bayan ya kare kewaya bakwai sun masalla khalfar makamin raka'atayin ya yi salla raka'a biyu bayan makamin ibrahim wa tafa bayan safa wal marwa kuma ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a nan da ya wannan abin ya yake cewa na kina abdullahi bin umar laƙad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana hakika abun koyi kyakkyawa gare ku ya tabbata kina abun koyin kyakkyawa shine manzana manzana shine abun koyin ku tunda haka yayi kenan kuma haka za ku yi haka abdullahi bin umar ke ishara game da wannan aya da ya kawo ya ka hujja ta koyi da manzana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an ya ƙara inda na maƙamu ƙabar sala kuma ana so a lokacin da ka zo wajen maƙamu ibrahim ka karanta wata min maƙamu ibrahim musalla wani aya karanta bakin nan nan allah ya umarni na musulmi su riki wajen maƙamu ibrahim a wurin sallah kenan baban za ba ake sallah a wurin akwai aya ya cikin taufikat katari da Allah mafaka da Allah da abubakar da samu ya bada wannan shawara da a rika sallah a nan wurin ma kuma Allah saukar da aya na a rike wannan wurin wajen sallah makam Ibrahim kenan to wannan bayan maganar cewa kenan ka karanta wannan yace kuma cikin sunna wa an yaqra fi raka'ataini al-kafiruna wal ikhlas ana so a raka'a bi da zaka yi ta makam Ibrahim ka karanta suratul kafirun shine al-kafirun da ikhlas da suratul ikhlas kenan raka'a ta farko kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kul huwallahu ahad abinda ake rakawoyi da abinda ake karanta a raka'a biyu da ake ta bayan tawafi wannan magana da ya maka ga inda abai hutu ita li hadisi jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma intaha ila maqami ibrahim alaihi salam qara'a wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wannan thumma salla rak'atayn wa kana yaqra'u fihima qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je wajen mukami ibrahim in jabir bin abdullah ya karanta wattakhidhu min mukami ibrahim musalla kuma sun masalla raka'atain he salla raka'a biyu a wannan wuri ya ce wa kana qara fi ma yana karatu a wannan raka'a biyu iya karanta qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun a wannan abin da ya karanta alaka biyu sai suna ta 24 ya ce iltizamun ba bainar rukun wal babu idan ka samu dama a cikin tsawafinka ka samu tsakanin ƙohar ka'aba da hazard aswad wannan ɗan lungun ka samu ka liku da shi likuwa ka liku da shi inda wuri ka liƙa gangar jikinka da huskarka a jikin shi wannan wurin tsakanin hajar asawad da kowa ta ka'aba magana da ya maka ya ne za a yi hita bi an yada a sadarahu wa wajahahu wa zira'ayi alai shi ne ka ɗora ƙirjinka da huskarka da zira'inka haka a jiki ka ɗamfara ka liku a haka za ka liku gaba ɗaya duk inda dama ne wannan magana ta yayi ta dalilin hadisi amr bin hu'ab an abi an jaddihi qala tuftu ma abdullah bin amr falamma faragana min as-sab' raka'na fi dubur al-ka'bah فقلت ألا تتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مدى فاستسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص lokacin da yazo yace falamma faragana min saba lokacin da shi kenan Amr ibn Shu'ab ke ba labari daga Shu'ab kin ina Abdullah ya ce lokacin da muka kare kewaya bakwai ta ka'aba sai muka yi ruku'i da shi da baban nashi abdullahi bin amr bin as da muka yi da muka yi kare wannan ma'ana kewayen mu bakwai sai muka yi sallan na raka'ana ma'ana muka yi sallan ma'anan wajen ka'aba bayan gab da ka'aba fakult sai na ce mishi a ce abdullahi bin amr bin as ala ta ta'awuz billahi minan nar baka neman tsarin Allah daga wuta ya kare ka daga wuta kai tsaye ce a'udhu billahi minan nar ya nemi tsari daga wuta addu'a kenan akwai addu'a da yi wannan bayan sallah raka'a biyu kenan sun mamada fastasalama rukuna sai ci gaba sai ci gaba sai ya je ya shahi na aruya ne aruya ne manhajar asawad kenan ya shahi wajen hajar asawad damun daga nan ake fara tawafi ya ka je bayan ka sallar raka a biyu ya ka je ka taba wannan hazar aswad kuma sai ka nihi safa da marwa duk da akwai magana zamu insha Allah ta maganar ana so a sha kahin nan an aka yi tawafi baka kare aka yi sallar raka a biyu ana so a sha zanzam a sha a zuba a kai da kyau ta kwankwama an yi safa da marwa tunzi dai anan maganar kenan mai ake cewa ya huce bayan ya sambanci hajar aswad sun makama bainar hajar walbab sai ya tsaya a tsakanin hajar aswad mana hajar aswad kenan rukunin kin ne dai tsakanin daidai wurin shan muna a hausa wurin shan nono wajen hajar aswad da tsakanin shi da kowa a nan ya tsaya waye na iya ni annabi sallallahu alaihi duk da shi ba annaba ya hudun abin da yi ne ga baya ce haka manzo Allah yi shi Abdullahi bin Amr ne haka nan da ya tsaya tsakanin owa da hajar aswad fa'alsaka sadarahu wa yadaihi wa khaddahu ilai ya liƙa ƙirjin shi da hannayen shi biyu da kumcin shi ya liƙa a jikin wannan wuri na tsakanin ƙofa da hajar aswad sun maƙal bayan ya ƙare sai ke ce musu haka za ra'aito rasulullah sassa mai fa'al haka na ga manzana sallallahu alaihi na aikatawa kin haka manzana sallallahu alaihi kenan shine sunnar yin haka a wannan wuri kuma ce wuri ne istijabar addu'a a lokaci guda a ka'aba shine wuri wanda aka ayyana wanda ake samun karɓo addu'a a wurin shi in ka zo daidai nan inda dama daidai saboda an kai wannan kin kuma ka yi addu'a a wurin a wurin ka'aba shine wuri da aka haddade inda ya yi samun istijabar addu'a a jikin ka'aba wannan wurin tsakanin hajjar aswad da ƙofar ka'aba sai ya ce a shurbi min zamzam wa gasalin ra'asi bihi maganar shan zanzam kuma da a wanki kai da zanzam a zuba a ka a wanki kai da shi shi ma wannan lihadisu jabir anna nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu jabir abdullahi da ya kiyanta annabi sallallahu yana yin haka nan yana aikata haka don bayan bayanin ya gabata kan cikin sifar hajji da muka cikin wannan su ne na abin da yake da alaka da tawafi sai mu shigo sa'ayi tsakanin safa da marwa yanzu mun kare kewaya bakwai ka zo kenan ga kanan ka shigo ka'aba ka zo da farko ka taba hajar aswad ka fara tawafinka kewaya daya biyu uku hudu biyar shidda ta bakwai daga inda ka fara a nan kake karewa inna a cikin wannan kewaya guda bakwai kana da daman duk abin da ka sai na azkar na addu'o'i kai ta yi illa kurin wuri guda inda ka yi kwana kanin hajar aswad wannan rukuni na wanda ga shi wannan gimshiki daga shi kwana za mu ce sukurwa daga ita shan nono daga nan kai kwana kake fara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar zaka yi haka kai bakin inda wurin da ka fara hajar aswad kenan kenan wannan shine kewaya bakwai a wannan wuri ne kadai aka ambaci aka ayyana addu'a kaza da za a yi sauran wurare kana iya abin da ka yana addu'a kenan kai kewaya bakwai ka kare ka zo kai sallah raka'a biyu inda wuri a makamin ibrahim in babu wuri dukkan masallaci ko ina kana yi raka'a biyu wannan in ka kai sallah raka'a biyu ka je ka sha zanzam kuma bayan ka sha zanzam ka zuba ka wanke kai kuma sai ka nihi sa'ayi tsakanin safa da marwa yanzu gashi kenan zamu tunkari safa bayan mun kare tawafi ya ce a sunanu sa'ayi sunoni da ake idan aka tankari sa'ayi na safa da marwa ya ce istislamun rukuni ala nahwi sabiq za a sake shawa ko sumbantar a rukunin na yanin hajar aswad yadda harko da kai yadda da ka shigo ka fara tawafi daga nan hajar aswad yadda ka taba shi to shi man za a sa'ayi duk da an kare da shi sai an je an taba hajar aswad kuma sai an safa da marwa shi ne ce sun harko in za a yi sa'ayi safa da marwa a fara shafa ko sumbantar hajar aswad bayan wannan ya ce ƙirata sai a karanta inna safa wal marwata min sha'a'irillah فمن حج لبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أكرمت وانا آية دكانه سفر مروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج لبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم كركرنت هكجي كان صفا yace bayan ka karanta wannan aya sai ka karanta wannan sun mai kulu kuma bayan ka karanta wannan sai ka ce abada bima bada Allahu bihi wannan akwai ruwaya duk da bata ta shahara amma bata da inganci wanda mai bulogar ya kata ta ab ibadau bima bada Allahu bi annabi yace wannan lafazin shine abin da ya inganta abadau bima bada Allahu bi ibadau nasin bai tabbata kan haka ba kuma gaskiya magana kenan duk da shi mai bulogar mara muna magana ya kawo shi cikin baban arwalla wasu suke kasa gane me ma kawo magana aikin hajji a cikin arwalla shi Hafiz bin Hajja kawo ruwa a wancan wuri akan inda yake so ya ma hujja da tartib a cikin aikin arwalla ma'ana ka fara Allah har arwallahi har ambata huske wanke huska magana hannu magana shawon kai da kasa iya he ka wannan ruwa da kuma shi dake ba bayanin ki ba da yake ta ne wanda yake harkun sunna ake kawowa bai wata hira a wurin shi yasa kun he ka maka wannan ruwa ya ci gaba shi ya ni nan wannan wurin da ka a cikin bulugul maram iya ishara ne da komi yanda Allah ya mace ba kai ma kai shakaran kai tartib tunda Allah ta safa ya ce marwa muke ne annabi kina abinda Allah ya fara ambato a Qur'ani shi zan fara shine auda biyan da Allah zan fara da abin da Allah fara Allah ta inna safa wal marwa masha Allah ta ta inna safa wal marwa ta kina annabi zai fara safa kenan kina wurin farawa kai ma ka fara ga safa to ga marwa shine ma'ana wannan aya da ya kawo kuma ta nima zan fara da abin da Allah fara shi kuma ta an kara cikin mulkin maram hujja akan aikin ibada kai tartib yanda abe zo kai shi haka nan ke inna safa wal marwa min sha'irillah kenan safa da marwa suna daga cikin alamomi manya manya na cikin addinin Allah na alamomi na addinin Allah safa da marwa kenan suna cikin alamomi na addinin Allah na aikin haji kuma cikin aikin haji fa man hajjal bad aw tamara duk wanda ya hajjinci dakin Allah ko ya je umara fala junna alai an tawafa bihi ma babu laihi yayi tawafi da wannan wuri me ka wannan babu laihi wannan kayan musulunci mushrikai sun ɗora gumaka a wannan wuri kan safa da marwa suna ibada su akan wurin to musulunci da ya zo cikin suka musulunta sai suke kyamar tun da da lokacin shirka suna wani abu sai suke kyamar yin wani tsawafin kamar ka aji da alaka da wancan aiki da suka yi lokacin abin da gumaka a sama to wanzu gumaka an ture su ba magana gumaka yanzu wani iya cikin damun sun suka goma kansu kawa kamar yanzu gana ka'aba ya ce kawasa kawasa tawafi ka'aba dan an sa goma kawa can zamanin wani abu ne shi mai wannan goma wani sai da farmarwa a ga musu iya daga cikin addinin Allah cikin manyan manyan alawu na aikin Allah na na addinin Allah kenan babu laifin komi ka ku dauka ba ku dauke ma kanku tsammanin laifi dan ku yi abin wancan jahiliya ta huce shi ne ma'anar magana kenan kin dole shi kenan ya tawafi da su kuma ta dawo karan fa inna shakana kuma don da ya karin abu na alkhairi ya aiki na alkhairi ya kara wani bai cikin farilla ma Allah mai godiya ne game da wanda ya kyauta za kuma Allah masani akan komi sun mai kulu kenan bayan ka karanta wannan aya sai ka ce abada ubi ma bada Allah bi zan fara da abin da Allah ya fara kenan safa kenan wa zalika idza dana min safa lisai wannan aya kana karanta ta lokacin da ka kusa zuwa safa wajen sa'ayinka kake karanta ta kayan ka ji yanzu kuma ka je kan safa me za ka yi idan ka hau kan safa duk da anzu wurare ganin an yi hawa ɗaya biyu uku in ma inda aka ce domin akwai yanzu ka je kana kallon dutsen a gaban ka akwai yanzu ka dutsen an yanka shi ma an yi ƙasa akan ko sa sama suna ƙasa shi dai in dai ka je wajen sa'ayi wajen hawa sa'ayi kana ga dutse ganin dutse wurin da dai ake farawa da ka je nan yace istiqbalul qibla wa huwa ala safa za ka huskanci alƙibla kana kan safa ya ka huskanto ka huskanci ka'aba duk da a yanzu iya da wahala ganin gine-gine da aka yi wani ma a ƙasa yake wani a sama yake kai dai ka huskanci kurin wajen ƙibla ka huskanci wajen duk da samun ainihin abin yanzu ganin da waka ka'aba gaskiya da wahala ga ka'aba yanzu to shi alakula za ka shi alakula halin kurin mutanen ce ya huskanci ƙibla ya rahmukallah idan ka huskanci ƙibla za ka ce kana kan safa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yaka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda sai kai thumma yad'u bima sha sai kai addu'ar da abinda kake so a wajen Allah nan magana da an san magana girmama Allah Allah kabar su uku la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake cancanta bauta la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki ya tabbata gare shi wa lahul hamdu godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne an jaza wa adahu Allah shi kadai ya Allah Allah ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai ya Allah Allah shi kadai ne an jaza wa adahu Allah ya zartar da alƙawali da ma annabin shi wa nasara abdahu ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzaba wahada ya watsa kungiyoyin kahore shi kadai ma'ana Allah wannan shi ma'ana wannan addu'a bayan ka karanta wannan addu'a ya ce sun mai da ubi masha sai ka yi addu'a ka roƙi abin da kake so a wajen Allah Allah ka mun kaza Allah ka ta doyin ka wurin in kai haka kuma ka sake komawa baya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda kai addu'a kai haka su uku yace wannan shine kenan abinda ake akan safa ka kare haka akan safa kai wannan addu'a su uku kuma kayi addu'a ka bayan kowace ɗaya kenan addu'a uku kuma sai ka gangara don a yanzu an kana san haka ka samu ka ɗan keɓance domin an gaza cikin cunkoso tura ka zai baka iya tsayawa ya su ture ka don wuri akwai taron jama'a baka iya tsaya ka ɗan samu wuri da ka ɗan dabara ya ka yi addu'a ta ka domin akwai ɗan wuri kana ya raɓe wuri ka yi addu'a ka eh daga hannu ba daga hannu ka dai ana daga hannu adda ana daga hannu kasance ka baka yi addu'a السعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا yanzu ganin wannan malami ne na zamani an yi da yanzu an yi gine-gine an yi alama da ci ake tsakanin cikin kwari cikin bainar wadi ba makaranta ba an ga tsakanin kwari biyu an ga tsakanin wannan kwarin wannan gangaren kai gudu to zan da na kwarin ki babu shi to amma yanzu sai aka yi alama tun daga farkon asalin kwarin na da sai aka yi alama aka yi fintir tsanwa da sauran fantakin kwaɗe hori ne an ka zo daidai wurin hwa da gudugudun ya aka mai alama tsanwa fantir tsanwa ne hutula ma hutula daga tsanwa ka ga hutula tsanwa kuma ka ga fantir tsanwa ko na zagani a wurin yanda yanda zai baka alama ka zo daidai wurin gudugudu kuma ka zo karshe kuma kuma za karshen shi kuma ka za karshen shi za ka farkon shi to zuke nan shi ne ka ce maka shi ne ka ce maka a sa'ayu gudu-gudu bayan al'alamain al'akhadarai ne tsakanin waɗannan alamomi da aka yi tsanwaye guda biyu sa'ayan shadida ka yi gudu da gudu da kyau ka taka da kyau eh wani shi ba sunna ne da ka wuce kuma ya kace ka teka da ka zo da wurin ka gudu gudu da ka wuce wurin kuma ka kawo tayya ta yau da kullum wannan shine abinda ake a wannan wurin sai sunna ta talatin cikin sunnoni na aikin haji muna cikin magana ta sa'ayi ya ce an ya fa'ala alal marwata ma fa'ala wa ala safa min istiqbalil bait wa dhikr wa du'a duka wani abin da muka ambata akan safa wannan azkarakin na kabarori da haila don abin da ake gaba daya da addu'a guda uku wannan an ka zo kan marwa ma haka za ka yi ka fuskanci alƙibla daga hannu ka yi wannan kalmomi kuma ka yi addu'a ka wannan wurin yanda kai akan safa nafsu shi abu irin abin guda ne zaka aikata akan marwa an ka zo safa ka fara safa kai an ka je marwa kai cikin nutsuwa kuma ni bayani daga safa an ka fara ka je marwa ka daya bai ka dawo ba safa an ka je marwa ce daya an ka dawo safa biyu an ka je uku an ka dawo hudu haka biyar shidda bakwai ka fara kan safa ka ida kan marwa wannan shine abin da dinda muna bayan bayani wannan abin da wani musulmi ba su gane ba ganin an mai wurin tsawa wurin sa'ayi da yake an saboda cunkoso da an sha ba samu matsala to da yanzu aka yi Allah ya wadata abin da Allah saka musu alheri masu aikin sai suka yi aiki hanya zuwa kuma dawowa kuma daban retur daban aliratu zuwa da dawowa ba a gamuwa ba a cinkoso ba a karo da juna da shi ka matsala a can da to wannan ganin kewaye kamar kewaye ce ake an ga ce ka kewayo wasu sai suke dauka ne suka yi a Ka'aba kewaye an suka yi haka suka zo daya sai suke daukan sai ayi ma an kawara a safa sai ka kewayo kai daya sai su yi dubul maimakon su sai su limka gida biyu sai su sha hudu maimakon bakwai shi kuma daga kawara daga safa an ka zo na haka ce daya an ka je marwa kace biyu an kuma safa kace biyu an ka zo marwa kace uku haka ake daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai ka fara daga safa ka zo marwa daya ka komo wannan safa biyu ka zo marwa uku haka ake ka fara akan safa kai da akan marwa kin duk zuwan ka dai ne kuma a takaice kurin duk zuwan da kai ale kurin dai zaka ce kuma an ka dawo biyu a takaice sai sunan khuruj ila mina sunna ta huta zuwa mina abinda ake so al-ihram bil hajj yawm at-tarwiyah min manzilihi ana so ka yi harama da haji ranar takwas ga wata daga masabki inda kake daga gidanka in ina kake sabke kun daga nan za ka yi niyya kurin ka nihi mina ba zuwa wajen miƙati irin yadda aka yi a shawwa umara ba miƙati yanzu kana cikin harami duk inda ka tashi kurin ka yi niyya kurin ka yi aikin haji a'a ai wanzu wanda yake cikin makka ina magana jirgi zuwa mina ko arfa maganar nan muna maganar wanda yake cikin makka ran takwas ga wata wanda yake nijar takwas ga wata ina shi na shi na caji mana jirgi wanda yake nan ka zo ka shigo makka ne kana cikin dan garin za a makka ake magana shi a ce daga gidanka da kake za ka yi niyya amma irin masu makara makararru akwai su masu zuwa haji makarar haji ga wata ina ga musamman ɗan kuma ka zago ina masu zuwa a makare jirgin yawo to wannan ka zo daga can za ka miƙati ka yi niyya daga miƙati daga ba ba daga gidanka ba daga can za ka miƙati na ana magana wanda yake cikin makka zai niyya daga masauki inda yake illa kuma an ce takwas ga wata sai bayan haka dan wa meye an zama masala ka samu masalar cunkoso na mutane yanzu haji yaka je bakwai ga wata da dare sha biyun dare ɗaya ɗaya ɗaya na za a zo a haɗu kana zai kayan takwas ga wata a har kai simina wani ya kawo matsala ko cunkoso matsala ga mutane su kinsu ba su ce masu mace ba sa yi gaba ɗaya wani su ce ba ta yi ba a ta rigima kan abin to wani bai cikin rukuni kuma da ruwa take kan hakan nan shi niyyar aikin haji haka kuma suke rayuwa suna mai duka mamina suke ma gaba daya ko duka mamina suke shi abin da ake bukata da kurin kana da dama ka je mai nan ba niyya ku je ku ta yi mina ran takwas ga wata kai niyya haka kana da dama ran bakon daga nan inda kake shi da wani wasu gane dukkan kwanakin aikin haji duk da kai niyya ta yi a wannan hurum a wannan ashurul hajj duk a wannan watannin hajji gaba daya duk a wanda ranar da ka dauki niyya hajjin ka tayi ba babu ranar da niyya ba ta yi ba illa a ce an baka dama ne na bitamattu'i har ta kasa ga wata ta kwanka niyya ka wuta amma inda zaka yi ta kasar ta kasa ga wata ko da ba ɗaya ga wata ma ko shi ka yi ta niyya ka ce na baka lamun hajjan kana cikin harami shi ka yi zama cikin haramin ka haka wuta ba wani matsala komi kan ba wani matsala ba kan ka wahala wajen samun ka wuta kurin kai can daga baya ka je mai nakon kawun amina nan da ruwa ta kawo domin abin suke da sahin dubunnan motar da suke da musamman motar dubu arba'in kar amma in suka fara wanda dare wanda suka fara dare he su wuna hawunin dare ne na basira ba kina haka ce ba a farawa ya abin na yawa in haka ce ba a ba an fara ɗaukar mutane daga wata ba to ba an yi da ba ɗaukar mutanen har ma'ana yau ma'arafa shi da suke ce suke da ruwa suke farawa cikin dare rai takwas ga wata sai a fara tun da dare ake farawa ja dare wannan ta fada an shiga an shiga an shiga yawan samin kaida an shiga yawan samin daga dare yayi an shiga an tafasa kwata yau da bakwai wata dare an shiga tafasa kwata shi yasa ai musu ci musu zuwa gari ya wayi a targima wani ma ce in kaji ni ga ni hajin gaba ta yi ba a takaice dai wannan kenan mu gane in baka samu dama ba ko da dare aka tashi ba matsala komai kun ka taimina sai sunna ta gaba صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية أبن ذاك يسو يتي سنة صلاة الظهر دا العصر دا مغرب دا إشاء كينا أنا أبن ذاك أرانا رتقص قوتا أنا سوكو يسلر الظهر دا العصر دا مغرب دا إشاء منى تكاغا كبك مسألة tunda ko da kai asaba nan kai ka sallah ka auna ka samu wannan sallah kin amina ko da ka wuto tunda zaka sallah azhur la asar gaba isha tabbas shi ne makai baka baka baka barkon ba ka samu azhur al asar magarba dan ka zo ma aban da ban da ban ka zo kai ma lokacin ka zo ba matsala komai yace wal mabit bihima kenan ka sallaci azhur la asar magarba da isha amina a ranar takwas ga wata yau mai tarwiya tarwiya tana abin daga guzun ake ranar da ake tarwiya na ake guzurin ruwa da ke da babu ruwa inda yanzu famfuna sauransu kowa daga nake guzurin ruwa don ya nihi zuwa mina na aikin hajji kai ruwan ka na guzuri ka ɗauka shi ne samun tarwiya kenan bayan ka sallaci waɗannan salloli guda hudu a mina wal mabitu biha kuma ka kwana a mina hatta yusalli al-fajr wa tatlu'u shams nan ma mushkila a yanzu ta biyu wannan mas'ala ta ka kwana amina he ka sallar asuba rana ta bullo shi ma nafsul mushkila yanda ake dauko ko can bakwai ga wata nan ma ganin ka aka fara garin Allah ba ido dauka na zai zuwa hilin arfa he su fara daukan mutane cikin dare ra takwas ga wata daren tara ga wata aka daukan ku an nemi arfa da ku dole da ruwa sai ka haka nan kun da an bai cikin wani sharadi ko rukuni bala ka tada rigima inda dama in ba dama ba da matsala komai kun ka bi su kun ku tai da dama ta bada sai ya ce kinan zu bayan wannan na sallar azur asmin garba isha kwana amina ka yi sallar asuba kuma bayan ta bullo duwan inda dama ne kuma ka nihi arfa sunna ta ga 33 ya ce salatu zuhur wal asar jama'an wa qasaran bi namirata yawm arafa ana so kuma ka sallaci az-zuhur da la'asar ka gama su jam'i a masjidin namira a ranar arfa wannan masajidin namira a yanzu an gadi ba alhazanmu kashi 80 cikin basan ma inda yake ba su san ba masu akwai shi me yake ka haka nan mahi yawa masu koya aikin hajji ko wasu malamai suka ribaci wannan wuni na arfa da wa'azu wa'azu bara bara wa'azu wa'azu bara bara me suke tsaye mutane a tsaye mutane a cikin haimomi balle ne namu nan malaman mahi yawa suke tsaye wanda ba malaman sunna ba za ta tsaya a mana a nan ake sallah a zuwar inda aka sarki ku a zo aje tafi ko wannan wannan aka har wani abin da aje kudi ana zuba kudi kowa ya zo ya zuba kudi ana wazi mana ya wazi an zuba kudi ya je abin kudi a gaban shi iya kallon ka abin da ka zo ka saka iya kallon ka ka zo ka saka naka an ka zo ka shigo ka zo ka saka kudi sai an tara kudi mai yawa mana sunan mana wazi ne ke iya wazi ana zuba kudi to wannan to rike mutane a wannan wuni a wannan wurin shi yasa mutane mutanen mu da yawa ba san akwai masjidi da wannan arfa dan wani alhaji cikin wannan san shi ya maka ta kusa goma ya wurin shi na ne kaza shi dan gari ne sai kiraye ne muna cikin hilal arfa za mu tayi masallaci kuna nan ce za mu tayi masallaci na masallaci a nan kike masallaci da shi iko Allah kai kai ce ka san kai dan gari ne ce shi sama ko ba sama ko masallaci ma a hilal arfa ana ake rike su kuma yamma ya tare irin wani malaman wanda suke rike mutane kenan anan suke ta sanin ba kuma masallaci ma a arfa shi ba kuma masallaci gaba ɗaya ake taruwa gaba ɗaya ana ka so a yi sallah in ta samu amma mata samu ba din da ka sallah ta yi duk a hilin arfa din da ka samu iyawa ka makar baka je ba ko baka samu damar tahiyyar ba din da ka sallah ta yi amma dai an san samu ne a yi sallah ka yi a jami'i da kai gaba ɗaya da liman a yi hudu ba a komai da kai an san samu ne ana san haka nan kenan ka je ka sallaci a zuwa da al'asar ka yi jami'inta kuma kasaru a zuwa raka a biyu lasar kuma raka a biyu kuma a kare daga sha biyu da rabi ta nan kare zuwa kare ɗaya ta nan kare dole a nan ko baka sallar a zuwa kare biyu ran nan masu kare biyu ran nan shi da wani muna zaune shi a ka'aba ne kare sha biyu da minti bakwai ya kira sallah mutanen wannan najeriya ne sha biyu da minti bakwai ya ta ikon allawa ne ya ta ne kaga muna rigima a gida sallar karfe daya ka ta zai mai ta karfe sha biyu ina ji ke kira shi sun biyu suna hira abokin shi suna kusa na ta kaga muna rigima a gida sallar karfe muna rigima sallar daya sallar ba ta ba ka zai mai ta sha biyu da kwata sha biyu da kwata mai sallar kuma don dole ka yi ta haka za ka yi ta lokaci ya bar ya ce sunna ta gaba Allah yanfira min arafata qabla ghurubi shams kuma ba a so a huta daga arfa kahin hadawar rana kenan nan ana magana wanda ya shiga arfa da wuri kai ya huto daga arfa sai rana ta hada sunna ce hutawa lahi nan eh, na maganar da yake cewa hutawa ana magana by bet domin akwai makarari na gaya muku wanda mun yi bayani baya duka wunin arfa shine dare kadai wanda yake bi iya cikin dare wanda yake bi ma wuni ita arfa ko da dare yayi a cikin arfa ake misali mutum zai makara ya sabka a saudiya ji jidda ya sabka ya zo makka ya ke sai ta yi arfa komin dare inda ka sabka aran nan inda ka samu ka cika hilin arfa ka tsaya ko da 'yan mintuna ka gurin ka shiga a saka kurin ka 'yan mintuna kun da dare kun ka wuta waka baka lokaci kayyadadde wanda aka kayyade ma lokaci wanda ya shiga kahin fada rana shine ba zai wuta ba daga hilin arfa sai bayan rana ta fada amma wanda ya zaba rana ta fada ko cikin dare har zuwa kai ta alfajir in dai ka shigo arfa kurin ko a balangara ka ka aje ka ko sai a wuda ka ya kun zaka ya kare ko ya kai shi ana kai shi akwai mutunci da ke dauka special na alhanzai da ke dauka mutum a kare a mai komi a mai aiki a kai shi aje cikin arfa a ɗauko shi a kashi duka abu da special ake suka sa mutan saudiya in dai kaji aikin hajji ka samu matsala in dai da hankalin ka iya zuwa ya da ce a karyar a kai ka cikin mota a je hilka hilin hilin arfa kuma hoto da kai dana maka kenan ko a wani hali in dai ka shiga an kai hilin arfa ko a balangare ne ka dan aka ajiye ka kurin aka dan damu ta madauka mota kurin shi kenan ka samu arfa kai ka biyo layi kurin ka biyo layi muzdalifa a zo kuma mai na jiwa a makama kai dai gangaro shi kenan ka samu haji dan alhaji arafa harfa cikin an zaba cikin haji ta barka kenan wannan magana ta ka hota daga arfa kayan hada rana ga wanda ya shiga kahin zawal ana so ya zamana dan asali ana so a to arfa a yi sallah zuhur anan a yi la'asar a yi magariba a yi sallah zuhur la'asar har magariba magariba tana yi kun ba magariba anan zama zo shala bayanin da ake hutawa yanzu dai kenan mun kare wannan sunna ta sa'ayi kai ta hutawa huta zuwa mina yanzu ya kare wannan sunnoni na aikin haji wajen 34 da ambata a nan sai ya ce kuma arkanul hajj ita haji aka ce rukunin haji a nan yake da bambanci aka ce rukuni daban da yake da wajibi a wurare da wani ibada aka ce rukuni wajibi kusa ba ɗaya ne amma haji aka ce rukuni abinda in babu shi babu gyara ba ta gyaruwa duk wanda ya bar shi kun babu haji shine rukuni in ka bar shi baka da haji kuma bata yi ba da abin bata gyaruwa kuma shine rukuni he kai ka kawo shi wajibi ne in ka bari ake ka maganar kai wata fidiya in ka bar wajibi amma rukuni bai gyaruwa zuka misali yanzu a sallah wanda yake sallah sai bar misali farilla ana mata kalu ko badi ba kalu ba badi kabar karatun fatiya ko kabar rukuyi ko sujada ko raka'a guda ba ta gyaruwa ya ka kawo su to su majin haji shi na ci arkanar haji wanda kenan he da su haji take zama haji an ba ta zama hajijiya ba haji bace ba suke ci hajijiya a hausa hajijiya ta haji bace ta zama hajijiya na farko ya ce an niyya sai fara ma da niyya nan iya karantar da kai ko faɗakar da kai bayan mun yi bayani kan masa'alar masa'alar iram na labbaika lahum hajjan ko umara muka yi bayani wasu na kawo wannan da an ce da baka wai shine ana ambaci niyya nan ba niyya bace ba shine dai ibada da aka ambaci sunanta wannan iyara kalmar labbaika hajjan ko umara suna ratsai da niyya ba sa rabuwa da niyya kai kai labbaika lahum hajjan ko umaratan babu niyya haji a ranka babu ba ta yi ba lafazin kadai bai maka dama bai maka dama bai ma bai ma kulla maka harami sai da niyya a zuciyarka ta aikin haji kuma kai lafazin labbaika lahum hajjan ko umara haka ne tsarin abun kenan dan na kuma su kawo magana kun ce ba ba lafazin niyya gashi aikin haji wannan ba sautin niyya ba wannan ihram ne kaida ce ayi tali ayi daga murya da kalmar haji ko umara amma niyya suna tare da niyya ba sa rabuwa da niyya niyya daban a lokacin da kai lafazin hajji ko umara idan aka hudda niyya baka da ibada baka da wani haramun dole ka yi kudurta niyya kuma ka ce hajji ko umara to yanzu da ya ambaci wannan magana sai ce liƙauli ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu la mukhlisin lahu din hunafa na magana yin abdan Allah mutane ba musu wani umarni ba daban illa umarnin su bauta ta ma Allah shi kadai mukhlisin huddin su tsarkake addinin ga Allah kadai kenan yi da niyya kenan wani abu ne shi mai ikhlasi aikin zuciya ne yin aiki dan Allah ku zanto kenan masu tsarkake addinin ku ga Allah ala lillahi addinu khalis kenan Allah kadai kenan kurta niyya ta bauta ma Allah shi kadai yace sai wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama innama al'amal bin niyyat zuwa ƙarshen hadisi wani mana kullum rima nawa cewa dukkan aiki tare da niyya shi kenan sharaɗi dukkan aikin za a yi iya buƙatar niyya wanda kuma yi bayani a baya niyya tana daga cikin ma'ana aiki na zuciya ba baki ba sai rukuni kenan da ta niyya rukuni ce sai rukuni na gaba alwuqufi bi arafa tsayuwa a arafa tsayuwar arafa ya wannan magana liƙauli sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa kamar wanda duka ma hashin gaba da ma'arfa ce zannan an kata saboda ba dan kata kace ake haji ba sau muhimmancin arafa ce alhajju arafa kenan arafa ita ce haji kenan me kenan don da bar arafa bai samu arafa ba bai samu haji ba tana cikin aham ya ce ya wannan magana bayan wannan hadisi wanda imamu turmuzi haka ibn majah haka abu dawud da sun kawo ruwayar ya ce kuma wani hadisi da akwai ruwa ta wannan ɗaya cikin sahabai ke na wannan ta'i urwata ta'i urwata ta'i قال كالتوري انت عروة الطائي توري انت كل بزم عروة الطائي كي تشوا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمتدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي الطي أقللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد سلا من شهد من شهد من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حج وقد تفثه آه يتي ruwaya ta urtu ta yake cewa a tattun nabi sallallahu alaihi wasallam na zoji annabi sallallahu alaihi wasallam bil muzdalifa iya muzdalifa na su koshi hina kharaja ila sala lokacin da yawo ta zashi ya salla kenan a muzdalifa fa qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah inni jitu min jabal tai nazo daga dutsen tai أقللت راحلتي nan yani ma'ana nan kama a ce misali lokacin sallar asuba ce zo mun sallar da zo mun sallar asuba ce da ce ya manzon Allah in ji'itu min jabal tanazo daga dutsen tai wuri wuri sannan ne nesa daga daga daga wurin yace akalartu da rahilati na gaji yadda taguwa ta ma'ana abin hawa na ya gaji kenan dogon tahiyayi wa ata'abtu nafsi na gajiyar da kaina doki na mana dabbar ta ta gaji ni na gaji ciki ce saboda ma tarakatu min jabalin illa wa qaftu alai ba dutsen da ko dutsen ina tsaya kan shi ina tsaya ya tsaya duk dutsen da ya tsaya wajen shi duk dutsen da kan shi ya tsaya ya ga gama abin nan ya bada ce fa halli min hajj ina da hajj kenan kenan ba dutsen duk dutsen da tsana ya tsaya ba nan ba kadai na musulmi ba sauransu ba duk dutsen da ya tsaya kan shi ya ci ina da haji sai mazala ce mashi man shahida salata na hazi ko kafa ma'ana hatta na dafa wanda ya halarci wannan sallah ta mukinta asuba a muzdalifa kuma wa kafa ma'ana hatta na dafa kuma ya tsaya tare da mu kenan a muzdalifa har lokacin kadawa ya daga muzdalifa maka kada maka nihi mina kuma wannan abin da muka yi da shi a yau waka da waƙafa ƙabar zalika bi arafata laila aw nahara daman kahin yanzu sallar asuba ta yanzu daman a baya ya tsaya ya samu tsayawa a arfa a cikin dare ko rana kenan na wunin jiya wannan magana ce aka yi tare goma ga wata a muzdalifa ya ce wanda ya tsaya kenan arfa kenan da ajiya ko da rana ajiya ko da dare ajiya inda ya tsaya arfa dare ko rana ya cika hajjin shi ya kare komi na wata kazamanta da abin da aka ɗauke mashi ya cika kenan hajji ta kare ma'anar ta kare ya yi babban abu din da aya ba a yi ba sa a yi safa da marwa ko wani iya cikin rukuni ba a yi ba kai ba a yi ba kuma ba a yi ba tawafi na ifada amma ce hajji ta yi saboda ya magana abin da yake baya duk abu kenan daga yau da abin da wuce ba inda kai wannan ka samu arfa ka tsaya da shi kenan kuma hajji ta ko kina ida wacce zai ba dan ya kore sauran rukunin ake an za su zo a gaba dake daga nan za ka da ai ta hata na tufa kenan za a gaba za a kado daga muzdalifa a no a zo a yi jiwa ta kuma a zo a yi sa'ayi sa'ayi bayan duk da sunan ya biya cikin wajibat bai cikin rukuni na jiwa da magana ta yanka busu cikin arkan rukuni suna cikin wajibat na haji nan dai amin su ga maka nan kenan dai magana samun arf kenan sharadi na samun aikin haji sai an tsaya da kai sai ka samu kenan arfa ina ga maka akwai lokaci ko yawa sai almabitu bi muzdalifata hatta madala alfajr wa salatul fajr biha kuma sunna ta ta gaba wajibi wani cikin wajibatin nan wajibatin ne kuma kuma maka wajibatin ne aikin haji yace kwana a muzdalifa kwana nan wajibi ne nan kwana a muzdalifa duk da shi ya kasu cikin ya kashi cikin rukunai duk da akwai da suka cikin rukunai ba shi ya kashi cikin rukunai cikin rukunai ya jero shi kwana a muzdalifa hatta madala alfajar hakketa wa alfajar wa salat alfajar kuma alfajar ta keto kuma ka yi sallah ta asuba me yasa dan suna ga cewa lis ya tabbata na magana wanda bai kwana ba anan yanka yake kirin bai bata mai aikin haji ya cikin abin da ake ma yanka da sauransu na irin kwana na yamin mina to shi an da shiga gida cikin rukuni ya jero shi kwana akwai dalilin shi da hudi yace kenan kwana a muzdalifa har sai alfajir ta keto bayan ta keto an yi sallar asuba don akwai masala masu asalin abin ya zo a sunna na in dare ya raba can kayan asuba ta yi ba rabin dare marasa lahiya da mata masu rauni su taso daga muzdalifa su ne su yi tawa su yi jikonsu amina sai sai ta'ayinsu da kayan azu to amma kawai gari a yau mutane kurin mahiyar rashin sani na ragunci ne sai ga kurin sha biyun dare ta raba ko ga kurin gaba daya kusa da wuya ga mutum ba mutum inda ke ya samu abu kowa kurin tashi kurin kowa kada da wuya ga mutane a mutum dubu da ya bar amma mutum goma aure da ya bar goma Allah da wuya ga bar goma aure a mutum dubu kowa da kurin fita kauna sai da samu abu dai haka ya kama an bar mun ga tumi sai shi ma ta an bar ne yin yawo ta wani yana ga wani mutum wani mutum Najeriya ne dan barki ya karanci aikin haji a littahi sai an kado ya su kuma zamani mun kun kadan ne ya tsaya ci malam me kuya nan wace amana zama ya lokaci yayi ci yawa ni na karanta an ce mu ya da ko na karanta tahiyya ce shi ya zama da kur shi ta ya karanta aikin haji ya karanta a wannan wurin ba a huta ya asaba tayi amma kan da wuri shi ya zama shi ma Allah muka ya zama muka zama da shi kur har ya asaba tayi da shi ko da dadin karatu ya karanta ya ga abin kuma ya gana tashi kai shi karmi ya ce wannan magana da ya yi ta kwana a muzdalifa kuma an kwana sai an sallah asuba a huto ya ce liƙaunin sallah a sama li'urwata fil hadisa sabgatun magana urwa da ya mashi hadisin da gabata na wani makanta yanzu na wanda ya zoci ya biyo duka dutse ya tsaya ga abun da ya yi da haije ce annabi ce man shahida salatana hazihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wanda ya halarci wannan sallah ta magana ta asuba ya halarta kuma ya tsaya tare da mu hatta na tafa muka kada kenan muka nihi arfa ka muka nihi muka kado daga muzdalifa kenan muka wuta muka nihi mina kuma kada wa kafa kabla zalika bi alf talilla wan haran wanda kuma daman ya tsaya kahin kahin kahin kahin sai asaba ta yanzu dama ya tsaya a baya ya tsaya arfa imma cikin wuni a cikin rana ko cikin dare na jiya ya tsaya arfa shikenan haka ta haju kaza na tafasahu duka haji ta cika duk wani abu na aikin haji na kazantawa ya kare shi kenan ba na bada saura kan shi aikin haji ya cika abin shi na ibada kenan haji ta kare in dai abin da huce baya muke mana haji ta yi gurin kenan gaba za a yanzu gurin wannan shine sunna ta ina ga lokaci yayi الله كما درسنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته